أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شك بدا تفسير سورة الأعراف تفسير تفسير قباتر وأقوم بصلاة الجمعة cikin masallacin juma'a da ke kofar fada a nan garin da masu jihar yobe a yau ba kamar yadda muka saba ranar tara ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wasalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in za mu ci gaba daga inda mai jan bakin ya ja baki a wuzu billahi da shekaru rajim واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال أزاج أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون wannan ci gaba ne da addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam sai aka dasa aya a tsakani inda yake an tawlidina faghfir lana warhamna kamar yake an tawlidina faghfir lana warhamna waktub lana kamar haka ne sai aka dasa aya a tsakani annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya hau jalala kuma ya sauka jamala yake an tawaliyuna faghfir lana warhamna waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah anan waktubu fil amri ne daga kataba ma'ana ata saboda kataba cikin qur'ani yana zuwa da ma'anoni daban-daban akwai kataba bi ma'ana asbata tabbatar da abu kenan ulaika kataba fi qulubihim imana ai ulaika asbata fi qulubihim iman kataba anan ya zo da ma'anan tabbatar da abu ne kamar yadda kuma kataba yana zuwa da ma'anan wajabta abu irin sa ne yake zuwa kutiba alaikum kitabu wa huwa kutubun lakum ko kuke alaikum qisasu fil qatla irin wannan ne wanda yana nuna an wajabta muku abu kaza kamar yadda kataba yana zuwa bi ma'ana qada qada kataba rabbukum ala nafsihi rahmata ay qada rabbukum ala nafsihi rahmata yana zuwa bi ma'ana hakama da ma'anoni da dama waɗanda za su kai ma'anoni kamar guda tara wanda cikinku ne kataba ɗin na rubutu kataba na rubutu wanda shi ne asali wanda duk waɗannan ma'anoni guda takwas har da shi tara to sukan komawa asalin rubutu ne saboda duk wani abin da aka ce an ba da shi ana da bukatar a rubuta an karɓa a rubuta an tabbatar a rubuta sukan komawa asalin wancan ne wanda kuma asalin ma'anar kataba gabanin a ba da ma'anar rubutu shi ne katabahu ai dammahu ta haɗa abu da abu rubutun ma an kira shi kataba ne saboda ana harhaɗa harufa ana harhaɗa harufa a rubutu in ka rubuta kara'a ta hada kafin da ba'un da hamsa in ka rubuta fataha ta hada fa'un da ta'un da ha'un in ka rubuta daraba ta hada zazzin da ra'un da ba'un don wannan harhaɗa harufan nema ake kiran rubutu ɗin da kataba haka sauran ma'anonin kuma suna da alaƙa da kataba ɗin to shi ne a nan da yake cewa wasu lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah kaman ya ce ne atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ma'anan su da ne ya canje atina din ne da lafazin wasu lana saboda haka kataba anan bi ma'ana ata واكتب بمعنى آتي واكتب لنا أي آتنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة كباب سوى الرأيوة الدنيا حسنة وعند الإمام الغزالي يكتوى حسنة cikin rayuwar duniya ita ce nutsuwa da Allah ko sanin Allah saboda ita ce abinda idan ka same shi to ka samu komai a duniyar nan hatta aljanna ka same ta kai kana raye a cikin duniya kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake cewa wa man ya'a yake cewa wa man ya'mal salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة anan falaluhu yannahu hayatan tayyiba dinnan za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi to shi ne a aiki mai kyau da kuma cikakken imani cikakken imanin da baya girgiza zuci baya girgiza komai a rayuwa idan mutum ya samu imani mai kwari yadda ba zai iya girgiza abin da zai iya girgiza shi sannan kuma Allah ya ba shi tauhidi yin aiki salihi to ya shiga aljanna yana raye yana takawa da kafafuwarsa a doron kasa saboda haka zai yi wata rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwan da masu kuɗi ba sa yi rayuwar da sarakuna ba sa yin irinta rayuwar da masu jin jin daɗi ba sa iya yin irinta to wannan shi ne atina fi duniya hasana wa kublana fi hadhihi duniya hasana duk wani abin da ka samu a duniya in ba wannan bane to kana cikin tashin hankali ko ilimi ne ka tattara ilimi ilimi babu aiki ne ko tattare da shi ilimi baya musahaba da imani cikakke to kullum ga ka da tarin ilimi amma kana cikin wahala ka ji can a cin loka ka ji can a cin loka kana neman bukatun bukatun ba sa iya yiwuwa kana ta shan wahala kullum kana cikin tashin hankali saboda menene baka samu al'amalu salih ba baka samu al'imanul haqqa al'imanul sabi as-sahih baka samu wannan ba to saboda haka kake shan wahala iliminka ba zai kwantar maka da hankali ba saboda kowanne mai ilimi inda da ilimin shi ya samu al'amal salih ya samu al'imani sahihi da hankalinsa ya kwanta inda za a ce washe gari gidansa da suna ba ragon suna ba shinkafan dafawa ba dabino ba fuski ba komai gani cikin dare wace gari suna in jama'a sun taru ne zai ce ina ragon yanka to hankalinsa haili kwanta in yana da al'imani sahai yana da aiki mai kyau ba abin da zai tsaya masa hankali wannan shi ne wanda sufaye suke cewa maqamu kuma anina da maqam na tumanina wanda Allah subhanahu wataala ya buga mana misali da shi wannan misali ya zo a kissar ummu ummu Musa ummu Musa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa anis bihi fi tabuti wa bihi fi yam falyulki falyulki bi yam fi sahil bi sahil ya'khudhu al-dhulli wa al-dhullat wa alqaytu alayka mahabbatan minni ko in Allah yake cewa wa auhayna ila ummi Musa وأن أن ارجعي فإذا خفت عليه فألقيه في الجنة ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائزوه في الجنة معنى كيني كان تورا قومة شيء كان تورا كان ينزلنا كايشي تجاري كان تورا يحركه sai aka ce mata ta sa ɗan jariri cikin akwati ta ja ku ta rufe da mutum daga jariri idan aka sa cikin akwati aka rufe akwati takan nawa ko minti nawa zai yi ya rayu a ciki mutuwa zai yi a ciki kuma aka ce in ta sa cikin akwati nan ta wurgin shi cikin ruwa aljam ruwa mai zurfi to kaga anan jariri a cikin akwati ma halaka sannan kuma akwati cikin ruwa mai zurfi kogi to sannan kuma wannan akwatin Allah subhanahu wataala ya bata labari cewa cewa ruwan zai killo da akwatin bisahili zai killo da akwatin wajen wajen ruwa ruwa bakin ruwa wanda sanin kowa ne idan ruwa ta cillo da abu ba jariri ba ma cikin akwati ko babban mutum ne ta cillo shi waje da kyar mai rayu sannan idan ruwan nan ta cillo akwatin waje da wannan jariri sannan makiyinsa ne za su cince shi ka ji ba tsira ne daga wata halaka zuwa wata halaka makiyansa ne wanda suke nema su yanka wannan jariri ku za su tsinci wannan akwatin da ke ciki amma duk da haka Allah ya ce mata menene wala taqati wala tahzani inna raduhu ilayhi karki ji tsoron haka jariri cikin akwati karki ji tsoron killa wannan akwatin cikin kogi karki ji tsoron killowar kogin wannan akwati waje har ki ji tsoron makiyan yaron jariri waɗanda suke nema su yanka shi su za su tsinci wannan akwati har ki ji tsoro kar ki ji bakin ciki ya hada abubuwa guda biyu duka saboda idan aka ce tsoro to ana duba me za a tarar a gaba aka ce bakin ciki kuma ana duba me aka baro a baya kada ta duba gaba kada ta duba baya Allah ya ce ni ne ne miki alƙawari zan dawo miki da shi lafiya ba da waja'ihu min al-mustaqim ita kuma da ta ji Allah ne ya faɗi hakan sai ta samu nutsuwa hankalinsa hai abu tana da yaƙini duk da waɗannan hatsarurrukan Allah zai dawo mata da wannan jariri wanda shi ake cewa tsuma'ani na da shi ne atina fi duniya hasana shi ne waktu da na fi hazi duniya hasana duk wahalwalun da muke sha a yau inda sun yi watsi da duk ababen da muke nema mun zo mun nemi sanin Allah karkashin ayyuka kyawawa karkashin imani sahihi shi kenan mun futa da duk abin da muke domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa tazawwadu yace fa inna khayra zadi taqwa yace ku ne ku dau guzuri amma guzuri mafi ciki shine taqwa ya kasance kana da alaka kyakkyawa tsakanin shine abinda Allah yake nufi da wannan shine azadul ma'anawi kenan idan kana da wannan guzuri to za ka iya tafiya ko nisan bulaguro ba ka da ruwa ba ka da abinci ba ka da kofi za ka iya rayuwa duwaji na gairi zi zar'in a dajin da ba tsurutun da ba ruwa ba komai za su iya rayuwa saboda kai abincinka abin shanka gujirinka tsoron Allah ne kana da yaƙini dukkan da kake Allah subhanahu ta'ala zai kare ka Allah subhanahu ta'ala kuma zai baka abin da za ka ci ka sha ka rayu baka tsoron namun hanci saboda yaƙini ka da Allah abin haka ne Ahmad Bamba sai daga cikin manya-manyan waliyan da suka yi rayuwa suka yi zamani lokacin mulkin mallakar Faransa a Senegal gabanin zamanin bayyana Maulana Sheikh Ibrahim Iyas zamanin mahaifinsa Abdullahi Iyas a kai wannan ko gaba da ko kafin shi kaɗan. Saboda wannan guzurin da yake da shi ɗin, turawan Faransa na mulkin mallaka suka kama zaki suka hana zaki abinci wata da watanni zaki kamar yanzu sai suka ɗauko a waliyin Allah Ahmad Bamba suka tura shi zakin suka yi sai zakin ya zo ya gaishe ki in kun leka ya zuga zaki ya yi saranda tana gaishe shi saboda menene wannan shi ne azabi ma'anawi kenan wannan shi ne falaluhu yannahu hayatan tsayyika wannan shi ne atina fi dunya hasana wannan shi ne wasu lana fi hadhihi dunya hasana duk wani abin da zaka nema a duniyar nan in dai ba wani ba imani sahihi aiki ne kyau ba to wannan abin kawai zai sa ka cikin matsaloli ka sha wahala ya tayar maka da hankali shine yace wa fil akhirah sannan a hasana fil akhirah jumhurul mufassirin mufassirin sun fassara da aljanna sun fassara da aljanna amma arifai kuma suna fassarawa da haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi dalilin wannan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ya tambaye shi ya fadi abin da yake so san tuba ka fadi abin da kake so za baka yake as'aluka murafaqataka fil janna murafaqa ne ma ba aljanna ne ne ba ina so in ga gani ka kai a aljanna abin da yake nufi a nan duk irin aljannan da ya samu in baya ga manzon Allah mutum ba gashi ga manzan Allah ba ne to ba zai ji daɗi ba shi wasu kuma suka fassara ganin fuskar Allah ganin Allah gobe kiyama shi ne hasana abin da yake gidan aljanna daɗi gidan aljanna daɗi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla innahu an rabbihim yawma idin la mahjubuna wasu da Allah ya musu gwale-gwale ya musu ukuba ya ba su wahala ya ce ba wahala abin takaici abin haushi azaban da azaban da ya kai a ce a lahira ba ka ga Allah ‘yan wuta kuɗe wanda suke kenan rashin takaicin rashin ganin Allah ya fi musu zafin azaban da ake shi Allah ya ce kalla innahu arrafu bi yawma idin la mahdudu yake cewa wujudu yawma idin nazira ila rabbiha nazira wanda lil ladina ahsanu husna wa ziyada wannan ziyada din shine ganin fitta zafin Allah subhanahu wa ta'ala saboda gani ne na ban mamaki abu ka gan shi ya zama baka gan shi ba abu da ganinsa ka ji daɗin daɗin da irin wannan daɗin babu shi a gidan aljanna shi yasa wani sufi ana kaya da ya rasu aka yi mafarkinsa cewa ga shi an shigo da shi gidan aljanna eh a nuna masa nan gidaje gwalagwalai an gina manyan gidaje kusuru da gwalagwalai da zabar eh ga gine-gine iri-iri ga wa'an harin min labarin da mai takayyar ta'amu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أبو إيري إيري جماعة كون عين كأمثال الزئوب المصنوع gaji aswadu wa abari wa ka'asin min ma'in abu iri iri a ce masa wannan ma'ai naka ne a wuce da shi da a ce wannan ma naka ne a wuce duk a ce wannan naka ne a dinga nuna masa abubuwa iri da yake ni har yanzu ban gajin da nake so ba wani abin da kuke nuna mu na jin daɗi ban ga ga abin da nake so ba a ta ce masa wa kake so yace manzo Allah manzo Allah nake so shi ne ke kawai na gani ba har kansu mata wani biyan abin da wani nono wani waye ba su yi ba to saboda haka wannan hasana din nan guda biyu in kai dace Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi duniya da lahira ka ka samu abin da kake ba sabani yadda muke zata cewa hasana dukiya duk a kowane ma hankalin tsata shi fiye da mai dukiya kana kana kana kana kana san abin da yake da shi shi yana son abin da kake da shi masu kuɗi suna sha'awar ku ta yaya za ku kwanta take bacci zai ɗauke ku ba kwa tunanin ɓarawo ya tsallako gida za ku yi bulaguro za ku yi tafiya a ƙafafun suna kuna suna ta sha'awar ku to saboda haka ne anan annabi Musa alaihi salatu wassalam da iya addu'a addu'o'i irin da annabta shine da farko fasir lana nabi warhamna saboda waɗannan kalmomin nan guda biyu suna gyara mu'amala alaƙa tsakaninsa da ubangiji ya kasance ne shi da ubangiji tsakaniya Allah ya yace masa duk da Allah ya yace da ya dawo kuma tambayan bukatu waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah a waɗannan addu'o'i guda hudun nan ya hada komai tsakaninsa da Allah lafiya Allah dai ba zai ce ya mishi laifi ba sannan kuma abin da yake bukata a duniya ya samu sannan abin da yake bukata a lahira ya samu shi kafin sun karka shi ne inna hudna ilaika sai ya ce mu mun dawo zuwa gare akwai hada yahudi shi ne wannan akwai hada yahudu akwai aba yahudu akwai ba'a wayannan filai kusan duk kowanne yana zuwa da ma'anan dawowa illa iyaka idan aka ce aba ya ubu dawowa da shauki cikin abin da ake yi an aka ɗauko al'awwa ibrahima da halilun awwahu a nan aka ɗauko wannan sannan idan aka ce idan aka ce ada ya ƙudu dawowa daga bulaguro idan kuma aka zo aka ce hada ya ƙudu dawowa daga aiki madar kyau zuwa wani aiki mai kyau wato tubai kenan idan aka ce ba a kuma dawowa zuwa cikin fushi shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa fa ba'u bi ghadabin min Allah ko fa ba'u bi ghadabin ala ghadab to anan hada yahudu yana magana ne wancan batu da ake yi na mayar da wani abin bauta ittikhazul ijil dinnan batunsa ya riga ya wuce an dawo saf zuwa gun Allah subhanahu wataala shi ne inna hubna ilayka kenan kaman ya ce inna tubna ilayka ne ta bayashi to saboda haka waɗannan gaba ɗaya cikin ma'anan ce ne taba ya tubu ada ya kudu aba ya kudu sannan kuma hada ya kudu din shi ne wasu ke cewa a nan ne aka ɗauko sunan ya kudu din hada yahudu kaman kala yahudu hada fi'il madi yahudu fi'il mudari kaman ada yahudu ana aka samu musu da suna yahudu din wannan riwaya ce ta zo mawqufiya hatta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu amma sanadin zuwa gare shi sanadi ne mun kafu amma zahirin luga yakan iya tabbatar da wannan ma'ana tunda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan cikin Yahudawa ya faɗi wannan cikin Yahudawa sannan kuma wannan addu'ar har da su aka haɗu aka yi inna kubna ilayka saboda bai ce inni kuntu ilayka ba inna kubna ilayka shi yasa da Allah wannan ya samu ingancin an kira yahud asali an dauko daga wannan kalma yahud wasu kuma suke cewa an dauko ne daga kalma yahud yahuda mai dal saboda a idiriya dal da dan suna wakiltar juna abu da yawa mai dan yakan iya zuwa da zan wanda wasu kalmomi waɗanda aka arraba su daga idiriya na larabci suna da irin wannan wacce kamar yadda ake cewa bagdada bagdada bagdad wace bagdaza bagdaza bagdada da dal da dal gaba daya haka nan yahuda yahuda daga wasu ce an ya ɗauko asali da sunan yahuda ɗaya daga cikin ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam wanda ake cewa shi ya hana a kashe annabi annabi yusuf قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجبل ذاك جمع لمن تفسيري sun ce ai yahuda yahuda shi ya faɗi wannan shi yasa za ka ga mutanen mu suna raɗawa ɗan su suna yahuda cikin jama'an mu musulmai haka da akwai yahuda suna sa wannan suna ne ganin kirkin da ya yi saboda ba zai ka sa wa ɗanka sunan mutumin da ba shi da kirki ba kirkin da ya yi ya hana a kashe annabi musa annabi yusuf alaihi salam Rijisa suka ga ya dace a raɗa masa da safara, suka ga an sa yaro an sa masa sunan Yahuda, Yahuda. Wasu ka ce Yahuda an ɗauko da Yahuda, illa iyaka jalɗin ne aka canja da kai. Maganganu ne da yawa. Wanda idan aka duba janibin tarihi wannan ɗin zai inganta a kan inna fi guna ilai cewa ana aka ɗauko. Saboda su yahuda din su ne yahudawa na farko Allah ma a lokacin ba su da suna takamanni illa iyaka da ke annabi yaqub din ana ce masa isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi to sai su kuma ake ce musu bani isra'il shi ne sunan da suka shahara saboda haka da Allah kan shi yahudan ne aka fara kiran su yahudu saboda aka ce yahudin to ana nufin a jikokin annabi ishaq alaihi salam su ne yahudawa jikokin annabi ishaq alaihi salam su ne kuma 'ya'yan annabi yakubu alaihi salam in kuma aka ce larabawa to ana nufin jikokin annabi isma'il alaihi salam annabi isma'il da kuma annabi ishaq din to 'yan uba ne ma'ana mahaifinsu ɗaya ne ‘ya'yan annabi Ibrahim ne a salam. Ɓangaren annabi Ishaq Yahudi, ɓangaren annabi Ismail Arab shi ne asali a tarin shi kenan. Ku shi inna kudu na ilaika mun dawo gare ka mun tuba mun yi watsi da duk wancan batu da ake ta ittikhazul ihu bayan da dan maraki abin bauta. kala sai Allah ya fito na shi wannan addu'o'in da annabi Musa da waɗanda suke tare suke yi tadarruin su komawar su da Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya ce na ji ya ce azabiya tusibu bihi man asha duk wannan addu'o'in da kuka yi da alfarman da kuka nema su tsaya ku ji su san yanayi na ni kuma azabi ya usibu bihi man asha azabata ina samar da ita da wanda na so azaba ta same shi ba kowa da kowa asha'u din fi'il mudari na sha'a ya sha'u sai ya zo da hamza aka ce asha'u shine akwai qira'a ta za ba a karatun qur'ani da wannan qira'a tafsiri ne na wasu sahabbai qala azabi ya usibu bihi man asa'a man asa'a asa'a fi'il madi daga asa'a jifi'u wanda ibnu jinni yake cewa ba dan wannan kira'a ba ta zamanto mutawatira ba to a fassara ta ji wancan kira'a mutawatira din ma'ana yace cikin littafin su al-muhal saboda ya faɗi illar azaba duk wanda kaga Allah subhanahu wata'ala ya azabta shi ya nuna ya yi aiki mara kyau ba don mutunta ko kinsa ko wani abu ne kawai Allah ya azabta da shi ba shi ya janyo abin da Allah ya azabta da shi shi ne azabi ya usibu man ata sannan wannan kira'a mutawatira din kuma azabi usibu bihi man asha'u dinnan ya zo daidai da ragowar ayoyin Qur'ani Allah zai ce yu'azzibu man yasha'u wa yaghfiru man yasha'u wa yarhamu man yasha'u cewa in ka aikata ayyukan alkhairi kai dan aljanna ne ka aikata zunubai kai dan wuta ne wannan wa'adin Allah ne alƙawarin Allah ne shi ya ga dama ya tsara haka baya nufin kai da kai ayyukan kyawawa dole ya saka aljanna kai da kuma kai ayyukan munana shi da su ya saka baya nuna dalilin wannan saboda idan batu ne na sakamako kowa bai mallaki kansa ba kowa bai mallaki kansa ba wanda yayi ayyukan alkhairi shi da ayyukan ba kayan sa bane shi da ayyukan duk kayan Allah ne wanda ya aikata zunubai shi da zunuban duk kayan Allah ne saboda haka wannan sharhin a ce naka ne in ka wulla cikin wuta ta kone karkari a ce ka yi barna amma ba wanda zai ce ka biya dan ne ka kona to kamar wannan ne to kasancewar kowa komai da komai naci ba naci ne na Allah to sai yadda Allah ubangiji shi ne ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi la mutum ne mulki ne mu din mallakar Allah ne kayan Allah ne sai ya ne da mu yana da kaya sai yadda kai da wannan kaya din saboda haka kana azabi ya usibu bihi man asha ma'anan inda zai fito a nan kenan sai yace wa rahmati wasi'at kulli shay wannan nan ne ake cewa mazallat rijal al-aqdam wanda zaka tara malamai arifai su kasa warware takamannin ne ake yi saboda kulle shi wa rahmatu wasu ya fi kulle shi shi yasa wasu suka ce yana magana a kan rahamaniya ma'anar rahamaniya shi ne in Allah ya halicci komai da kowa yadda ya halicce su ne zai ba su kula da duk kudadarsu ko suna saba masa ko suna bauta wa gumaka ko suna yi komai karkashin wannan ne za ka ga a amerika duk da shi zalin amerika ana ruwan sama karkashin wannan ne za ka gani a faransa duk da kin musulunci da makircin da faransa ke shiryawa musulunci da musulmai sai ka gana zuwan sama kuma iskan da ake shaƙa a rayu wannan iskar ita ma tana zuwa musu shaƙa su rayu abinda inda kai ne ɗan adam ba za su iya yin haka mutum ya ci maka zali ya kashe ka ya kashe matarka ya kashe ƴaƴanka ya kwace maka zuciya sannan ka yi ruwan sama ya sha ka kawo iska ya shaƙa ya rayu wannan shi ake cewa rahmaniya wanda ce wannan yake akan wannan mas'ala ce ibnu qayyim jawziya da shehu ta ibnu taymiya suka fada cikin wani irin yanayi suka ce wannan rahamar tana kan hatta kafirai a lahira aka ce kan ba kafiri da zai dawoma cikin wuta suka fada cikin wannan rudani cewa idan aka ce kafiri zai dawoma a cikin wuta zunubansa kafircinsa yana da iyaka akwai shekarun da ya yi sai kuma aka ce za a zartar da shi dindindin ba iyakar shekarun da suke kafirci a ciki ba ya saba wa zahirin wa rahmati wa fi alfin da shi ka ji ba har cikin littafin sa ya kawo wajibi ashirin da wani abu yana tabbatar da wannan da shi da ƙarfi da kwakwalwa tare da duk ayoyi da suke magana cikin Qur'ani wa ma hu khariji min nar ko khariji ne fiha abada ire iren wannan duka suka fada cikin wannan ne wanda wannan mas'alar warware ta ita ce Allah subhanahu wa ta'ala zunubin kafirce shi cewa shi ba ɗaya ba ne wannan zunubin wani zunubi ne wanda ba shi da sakamako mai iyaka ma'anar wannan kuwa shi ne kafiri wanda ya ce ba Allah ko ya ce Allah ba ɗaya yake ba Allah ba abin bauta ba ne, Allah ba zai iya tada matacce ba. Wannan aikin nashi ko da an azabtar da shi jinjin ma ba a miki azaban da ya dace shi ba. Saboda menene shi ne abin da ake ce ma ina yaya in Allah ya tambaye ka wa ya halicce ka za ka ce shi ya halicce ka sannan kai da kace shi ya halicce ka sannan ka zo ka ce ba zai iya tada ka a kabari ba ka ce shi din ba shi ke bane ba abin doka ba saboda haka ne zai ma ai a hankali ma akwai mutumin da zai maka wani laifi kai bashar kai dan adam duk abin da ka masa ba za ka fushe ba za ka taɓa manta da wannan laifi to saboda haka abin da aka kasa fahimta a wannan matsala shine azabtar da kafirai dindin dindin ya fi sauki a kan shirka ya fi sauki ya fi sauki a kan rashin kaɗaita Allah domin haka za a zartar da su jinjin har yanzu ba a musu abin da ya dace a kan shirka wa kusurwa suke wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne wa rahmati wa fi'at kullu shay akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma ma'ana yadda Allah ya san komai haka ne rahamarsa kuma ta gane komai wannan aya tana ɗaya daga cikin hujjojin waɗanda suke cewa rahama a nan tana nufin ruhamaniya ne saboda ainihin karamanta da ilimi rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma kamar Allah subhanahu ta'ala ya ce ne duk abin da ya halitta ya zanda ya san da zamansa ba zai kyale abin haka kurun ba duk abin da abin yake bukata su ko ko ba shi ko da ne yi shi shi yasa zaka ga yaro yana ciki ranan da aka haife shi za a halitti nonon da zai sha ranan da fa zai fito duniya an halitti nonon da zai sha kuma an tanada masa uwa wacce za ta kula da lafiyarsa fitsarinsa ba hayarsa da komai da kuma za ta kare da shi lokacin yana ciki kuma bai san da in ya fito duniya akwai wannan ba kai bai ma san da yana cikin mahaifiya ba shi to kamar wannan ne haka dabbobi a daji haka bishiyoyi haka komai da komai Allah da ya yi su to ya ba su duk abin da suke bukata shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala ya ba wa kyanwa ga dangare ya ba wa ga dangare kuma fara ko saboda duk inda kyanwa ta ga dangare ta samu abinci duk inda ga dangare kuma ya ga fara to sai sa yara suke cewa wai ga dangaru ku taru ana auren fara saboda duk inda aka ce ana aure to lalle za a taru da yawa idan aka taru da yawa kuma ga dangaru sun samu abinci haka Allah yake da hikimar in ka je daji zaka ga namun daji iri iri suna rayuwa wannan abincin wannan wannan abincin wannan wannan abincin wannan kuma ba wanda ya isa ya ce an cike shi ba wanda ya isa a ce an cike shi idan ga dangare take kyanwa tana cutarsa kyanwa tana cinye cinye shi da shi kuma za ta fito ma tana cutan fara ai eh shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wannan ya kafa wa dan adam hujja tun gabanin ne da dukkan nan ba mutumin da bai ci nama duk inda kaga ka ci nama wani abu mere ne aka danne abin yana so ya rayu yadda kai kike so ka rayu aka danne aka yanka shi ruwan jini yana fita yana ci yana ci sai ka ɗauki wannan dama sannan kai kuma ba ka so a ce yau an ɗauki ranka saboda kan rai irin na kafin a ɗauki ranka ka duba kai kuma rayukan mutane nawa abu nawa ka ɗauka ta ci naman sa an kashe sa ta ci naman ta ci kansa ta ci tafi ta ci ba za ka iya iyakance rayukan da ko abubuwan da ka raba su da rayukan a kan jin daɗinka wanda bai yi sha'awa ku ku fitar ba sannan ke kuma ba ka so a ce yau ranka ya fita Hujjoji Allah yake kafa wa kowa. da shi ne wannan wa rahmati wa al'adun da shaidun jinkiya wasu suka ce in ka ce ar-rahmanu rahim ar-rahmanu din shi ne wa rahmati wa al'adun da shaidun ko wasu ita kulla shaidun rahmatan wa ilma ar-rahim din shi ne wa kana jin mu'minin ya rahima ma'anan wa kana jin mu'minin ya rahima rahama ta gobe kiyama a gobe kiyama Allah yana ware jama'ansa suwaye masoyana suwaye waɗanda suka aikata abin da nake su aikata suwaye suka musulunta in ya ware su sai ya haɗa su da wannan rahama wannan rahama ta kubutar da su daga shiga wuta su shiga aljanna amma rahamar wa rahamati wa sa'ad kulli shay to wannan tana aiki akan musulmai da kafirai da munafukai da dabbobi da kowa da kowa saboda dukkan su kayan Allah ne shi yasa suke cewa rahamaniya rahamaniya tana manzilatul jam'i ne sannan arrahimiya tana manzilatul farqi a duniya Allah ya tara ku gaba daya a matsayin bayi da mai bauta masa da wanda baya bauta masa mai kadaitawa mai shirka shi ya tattare su duka bayi kai hatta gumakan da ake bautawa masu ma bayi kuma bayi innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum inda bayi ne duk a ba su ruwa a ba su abinci a ba su abin da suke sha a gobe kiyama kuma za a zo farko a bayin a zo a yi wariya ina masoyin ba ce ga rahama irin ta mu ba a a mafai da shi ta yake fasa buha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata والذين هم بآياتنا يؤمنون wannan rahamaniya yace rahimiya ke tsantacciyar rahama kuma yace zan tabbatar da ita sai da cikin ma'anonin kataba da muka faɗa farkon wannan zan tabbatar da ita shine fasa'atuha lillazina yattaquna da waɗanda suke takawa abinda nace su bari su bari abinda nace su aikata su aikata ويؤتون الزكاة حتى ننزل ثبت الزكاة إذا وأن دا suke ba da zakka wasu suka ce a nan umuman fito da haƙoƙin zuciyar da Allah subhanahu ta'ala ya ba su masu faɗan wannan suna cewa a shari'a ta bani Isra'ila babu zakka ayar tana siyasin maganan batun بنو إسرائيل فسأكتب هذه الذين يتقون ويؤتون الزكاة معناه لن تكي كوتكا وأبيك يتكي بعد حيث الجيسية wasu kuma suka ce a'a ai tun daga kala din zuwa yanzu ba maganan bani Isra'ila ake tun daga kala din daga azabiya azabiya usudu bihi man asha ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها wannan ba ana magana akan su bani Isra'ila kadai bane ya shafi kowa da kowa shine lillazina yattaquna wa yutuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun haka nan zan tabbatar da ita ga waɗanda suke imani da ayoyi anan ya hada takawa da imani da kyautatawa takawa yana nuna duk abin da Allah ya ce ka bari ka bari in ya ce kai kai abin wannan shine ma'anar takawa sannan kuma imani yana nuna ka samu yaqini a lamarin Allah in ji an ce ma abin Allah ne zai ka dauke shakku ta akai irin halin da kake irin yanayin da kake haka ce ma Allah ka tsaya ce ba shakku misalin wannan kai ne ana jinka baki naira dubu ɗari biyar baki na naira dubu ɗari biyar ka ɗaga hannu ka karo ya allah allah allah haka ce ma idan gobe jet line ne idan ba ka kawo ba za a kai ka kulle ka a kai ka kulle ko a kai ka kulle irin wannan yanayi ne wanda mutum zai rasa yaya zai in kana roƙon Allah a irin wannan yanayi sai kuma ba ka da kofi a akawun ɗinka ko a gida ko ba inda za ka je ka ɗan bashi ba da to a irin wannan yanayi in za ka roƙi Allah to ka roƙa da yaƙini za ka samu wannan dubu ɗari biyar ɗin kafin a kone ka. Allah zai wahala saboda shi dan adam ne zahiri yake tafiya da shi. kaga shi babu a gunsa account din sa babu bayan da zai dau bashi iyaye sa ba su shi abokan sa masu kananan garki a zahirin sa shi kawai gobe a kulle yake shi a zahiri zahirin abin da yake nuna wa ke to ana so ya samu yaqini eh in Allah ne Allah na roka zai ban abin da zai to ta ina a ina zaka samu babu wanka الشيخ الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا wannan shi ne hijimar mummunan yau muna mummunai muna da imani wannan kummalamiyar sabon nan irtiyadin nan shakkun nan a harkan Allah a harkan manzon Allah in ba ka cire ka yi wuri da shi a zuciyarka ba to ba kai ba imani ka dai ce kai musulmi kawai ka ce kai musulmi ne amma maganar imani ba kamar kamar wa'anda Allah da suka ce amanna yake kullum tu'minu ka gaya musu ba ku imani walakin kulu aslamna ku dai ce mu musulmai ne kawai saboda haka anan dukkan mu kawai mu musulmai ne maganar imani to mu dauke wannan irtiyaji da shakku ku shi yasa ya hada fasa'atu buhalin ladina yattaquna kuma can yace wallazina hum bi ayatina yu'minuna abu dinnan in ka samu to ka zama waliyi kake yake Allah yake ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yake Allah bil amri wa kanu yattaqun idan mutum yake mu kowa wani tambaya shi ne kowa mai takawa ne maganar gaskiya ba kowa ne mai takawa ba ma'anar mai takawa kowa ne yake bari dukkan abin da Allah yake bari kowa ne yake aikata dukkan abin da Allah yake ya aikata in kowa ne to kowa wani ne haka na a wannan tarihi da batu da muke da imani kowa ne yake da imani kowa ne a harkar Allah ta shi da shakku yana da yaki irin yaki ne ummu Musa ta jefa ɗanta cikin akwati akwatin aka jefa cikin ruwa ruwan kai wurgi da akwatin sai makiyin yara wanda suke so su yanka shi suka kushe shi amma tana da yaqini inna raduhu ilayki mujahidin kowa yana da irin wannan imani tunda ba kowa ne yake da irin wannan imani ba ba kowa yake da tsawa ba ba kowa ne za mu tafaita an sallallahu alaihi wasallam
alaikum salam wa rahmatullah Allah ya kammala da kai eh tambaya da farko yana tambaya kan cewa wai idan wata ya tsaya yau to yaushe ne za ba ni sabi za ki za ba ni sabi ne ne ko ko wa shi
a gaskiyar kai tambaya ne ma'ana idan aka fara lissafi yau din shine kake ji lissafi kamar idan aka fara lissafi gobe gobe yake cewa lissafin shamsi take turawa suna kamari ne musulunci muna shamsi domin haka ne idan yau wata ta kama yau kake kama azumi eh eh gobe saboda kenan ba ka yi lissafi da yau din ba saboda haka musulunci na amfani da a shamsi turawa kalanda na turawa su da shigowa da suna amfani da kamari bambancin su a a shamsi in ka samu shekara ɗari a shamsi to a kamari shekaru uku suna karuwa a su ta gani a shekara ɗari lissafin shamsi shekaru uku suna karuwa a kamari domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda bisu fi kasibin salatin mi'atin sinina yake wadda duki a salasa ne a cikin ne shekaru 300 sai yake wadda duki a sun kara shekaru tara kenan uku uku uku su ne tara kowanne ɗari cikin ɗari uku uku ya hau uku uku uku tara kenan abin da ya da yake wadda duki a ɗin saboda su ashabul kafi ɗin turawa ne masu lissafi da kamari mu masu ƙur'ani Allah ya ba mu lissafi irin namu wanda su fi kafi su salatu ne a cikin su kuma sabon kafin da ke turawa ne su to sai Allah ya ba su haƙƙin su sun ce wadda su ta da ba ta an gane na'am mai tambaya na gaba yana tambaya kan wai malam yana bukata malam ya masa bayani game da cewa sasanin alaihi wa sallam sunan ya bi kowa ana so yana so a masu tsarin tare da mutum a wayannan maganganu ne wanda zai ba da mamaki kaya wai yanzu musulmi ne zai yi tambaya gaskiya ne takalmin manzan Allah ya fi kowa in ka zamo masomin manzan Allah ka yi imani da manzan Allah imani sahihi ingantacce yanzu za ka iya buɗe baki ka ce ka fi takalmin manzan Allah za ka iya buɗe baki ka faɗi wannan magana waɗanda suke furta maganganu irin wannan suna furta wasu maganganu ne da Allah ba su sani ba yake iya jefa su cikin rita domin suna siyasi ne ba su mene ne siyasi ba su ce wasu Allah ya ce wa laqad karramna bani adama an ba wa bani adam karanci takalmi kuma ba dan adam bane wannan shine hujja to an sa anan shine kare dan adam ne kare dan adam ne mutum ne kare ba dan adam bane ba mutum bane kai da karen ashabul kafi wa yake ka ba da ansa karen ashabul kafi ne yafi yafi ka daraja ko kuma kai ka fi karen ashabul kafi daraja idan ka karen ashabul kafi daraja saboda kai dan adam ne ko takama kai dan adam ne to ka kwanta kai bacci shekara uku shekara uku kai mun rage ma a shekaru watanni uku a ce kana bacci wata uku baka tashi ba kai mun rage ma kwana uku kawai ka kwanta to saboda haka idan ana maganar tafazuli a ce su kaza sun ci kaza ana magana a galadiya hukunci umumi ake bayar yanzu misali an ce walin rijali alaihim na daraja ko maza sun fi mata daraja ba haka bane qur'ani ne ba eh ka ji aisha daraja saboda kai mutum ki saboda kai namiji ne ka bi kadija ka bi sayyida fatima daraja ta irin wannan hukunci ne ba ki yada cikin gari kola kulan jahilai ba su san Allah ba musamman za Allah ba sai su yadda eh haka ne mun fi takalmin manzo Allah saboda haka manzo Allah ya wuce duk abin da magana a kansa shi daraja abu yana samun daraja da alaƙan ne abu ne yanzu misali za ce bawa ta ko ta ya ci bawa ba ka mani sani kai ɗancece ne wannan bawa ne kai ta ci bawa ba haka ne ko yanzu bilal ba bawa ba ne me yasa ya ci ka daraja saboda an ce bawan na abubakar kasancewa an danganta shi zuwa abubakar sai ya ci ka kai da kake ji da yanci sai ya ci ka daraja kamar haka ne saboda haka idan aka ce takalmi ba takalmin ba za ka duba takalmin nawa in aka ce asuwaci ba asuwacin za ka duba nawa asuwaci aka ce jaki kar ka duba jaki dabba shi marar daraja jakin nawa aka ce jakin manzon Allah ba magana jaki kake kana magana wani abu daban ne kare ma da ke karen asabun tabi ake kallon sa ake sauraron sa ake ambaton sa cikin Qur'ani to saboda haka hukunci suna tafiya ta wannan dayi na'am salamu alaikum salamu alaikum Thank you.